بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مساء البركة هيا ندي منا سافير ranar Asabar 20 ga watan Shawwal shekara ta 1443 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Mayu na shekarar miladiya ta 2022 wannan kuma shine kasad na uku insha Allah cikin jerin giyar da muka yi wata ke da haƙoƙin malamanmu wanda muke tattaunawa game da wasu haƙoƙi da ya kamata mu ɗalibai mu kula da su wajen mu'amala da malamanmu muna magana akan wato gaba ta ainihin wato hudu inda malai yake magana akan daga cikin haƙƙin malami shine a yi haƙuri da wani hali da aka tarar tare da shi wanda asali ba so a samu shi da wannan halin ba wani gazawa ta ɗan adam ko wani hali na ninkufarci ko saurin fushi ko gwatsarewa ko makamantansu za mu tashi inda yake kawo mana magana wanda ya ɗauko daga badurdin ibn jama'a a cikin littafin tadrisu samit wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim inda yace yanbaghi li talibil ilmi an yasbira ala jafwatin tasduru min shekhi ya dace da ɗalibi ya yi haƙuri da wato wani jafa'i wani kaushin hali wanda zai gani a gun malaminsa aw su'i khuluqin ko mummunan ɗabi'a wala yasudduhu zalika an mulazamati kar ka bari wannan ya katange ka daga zama gaban malam wa wasu da aqidati kar ka bari wannan ya katange ka daga kyakkyawa aqidarsa wa yata'awwalu af'aluhu allati yadhharu anna sawaba khilafa ayyukan da malamin naka zai yi wanda a zahiri daidai shine aka san aikin to kai musu tawili ka samu mishi mafita ala ahsan ta'wili ka ji malami ya faɗi wata magana ko ya aikata wani aiki ko ya yi mumarasanci wata dabi'a wanda bata dace to karka ce ai da ma halin shi sai ka nemi mishi wani mafita ka ji labarin an ce ana bin shi bashi ya ki biya an yi an yi abin to ka san lecturer ne ba su uzuri suna ta rigima ne da hukuma mun gane ka kasa mishi mafita ko ka ji ya saki wata mata yau ya saki saki wata mata ba shi uzuri cewa ba a wasu saki bane su ne matan ba su da gaskiya ka nemo malamin ka uzuri ko yayi ne ina fata mun gane yace a wa yabda huwa inda zaka wata shehi bil ikizali da zaran ka ga abin da yayi mara kyau sai ka fara neman mishi uzuri wa tauba limma waqa ka fara neman mishi gafara Allah ya gafarta mishi wal istighfari kana neman mashi tuba a gurin Allah wa yansibu almujiba ilayhi abin da yake da kyau sai ka danganta shi zuwa ga malam wa yaj'alu al'ataba alayhi kai kuma ka daura kanka zargi cewa kai ka da yayi maka masifa ko ya maka rashin kirki sai ka dauka kai ne kai kuskure fa inna zalika abqa li mawaddati shaykhi irin wannan neman uzurin shi zai tabbatar da kaunar malamin a zuciyarka wa ahfaza li qalbi kuma shi da kiyaye maka zuciyarka daga ta dinga mugun tunani wa anfa'a lit-talibi fi dunyahu wa ukhrati kuma shi zai maka amfani a duniya da lahira qala abu salafi man lam yahtamil gullat ilm ta'allumi sa'atan man lam yahtamil gullat ta'allumi sa'atan baqiya fi gullil jahli abada duk wanda ya kasa jure wato wulakancin koyon ilimi na kwana guda ko awa guda to zai jure wulakancin jahilci har abada kamar da ake cewa ne wanda yake ganin ilimi ya tsada to ya gwada tsada jahilci ne ma'ana wannan wulakancin da za a yi maka a kore ka a ci mutuncinka a ce ka yi latti a hana ka shiga aji ka sha yunwa ruwa ya dake ka wata rana wata rana a maka sata da sauransu to wannan wulakancin da za ka jure da 'yan shekaru shi za ka ci moriyarsa tsawon rayuwa wakala bilal ibn abi burda bilal dan gidan abi burda yana cewa wani amiri ne a kasar basara alƙali kuma amiri yana da hadisi a cikin musulun tirmidhi yake cewa la yamna'akum su'u ma ta'lamuna minna an taqbalu ahsana ma tasma'una minna kar ku bari abinda kuka sani na halayen mu marasa kyau mu malaman ku ji shi kar ku bari wannan ya hana ku sauraron abinda zamu ga muku wannan ilimi dan ka san malami da wani hali mara kyau to kar ka bari wannan halin nashi mara kyau ya hana ka cin moriya abin da yake da kyau a wurin shi na ilimi wa qala al-qadi abu yusuf abu yusuf al-qadi yana cewa khamsun yajibu 'ala an-nasi mudaratu akwai wasu mutane guda biyar wanda ya zama wajibi akan mutane su su kaffa kaffa da su almudara shine wato kamar da suke cewa badalud dunya li maslahati dunya aw din wato iya zama da mutane shine mudara husnu suhba khabdul janib laylul kalam da ana ce mishi mudara akwai dan uwan shine almudahara shine bai halarta ba shi kuma mudahara shine wato badalud din bi dunya ka karyar da addininka don duniya shi ne mudahara inda ka da Allah ya ce wa dulau tudhinu fa yudhinun kafirai suna so kai sassauci sai su ma sassauta to sassauci idan ya zama dan akan abin duniya ne za ka yi sassauci dan addini ya ci gaba ko dan duniyar ta gyaru to babu laifi ma'ana ka kau da kai ka yi hawaici a cutar da kai ka haƙura a faɗa maka magana ka kiramawa dole yana cikin mudara wato iya zama da mutane iya zama da mutane to akwai mutane guda biyar wanda dole in kana so ka zauna lafiya sai ka koyi zama da su na ɗaya shine al-malikul mutasallit mugun shugaba shugaba wanda yake mai ƙarfin kama karya to sai ka lallaba shi ko in baka lallaba shi ba to za ka gani a kudattuwarka akwai wanda yanzu yanzu wallahi sai sa a rusa gidanka shikenan kuma ya mai da kai zero square savings ɗinka da duk kai ka gina gida sai a rusa shi a ji abinci ko baka da takardu dama shikenan abu shi akwai wanda zai isa a kwace kudin ka akwai wanda zai sawa a je a kulle ka ko a kulle makarantar ka ko a wulakanta ka akwai wanda zai sa ma kashi na biyu wal qadil mutaawil alqali wanda yake tawi yana iya kwace maka mata yana iya kwace maka gona yana iya hana ka gadar ka yana iya kwace gaske da kake da ita wal maridu da mara lafiya mara lafiya shi ma sai da lallabawa sai ana mashi ɗan dabaru haka ana nuna mashi cewa akwai sauƙi ana nuna mai cewa an damu da shi ko da ba damu da shi ba na uku kenan ko wal mar'a da mata mata su ma sai da dabara sai da ƙarya sai da abin da ba za a ce kai munafiki ne da sauransu ko ba a tafiya haka da su haka mustaqi ba a tafiya haka sa da mustaqi musu wannan kuma taka ce ko budurka ko bazawarka ko babarka ko kanwarka duk sai ka mata haka wata rana sannan na ƙarshe shi ne mahallin shahid wal alim da kuma malami ne yukta basa min ilmi inda ana san ilimin shi ta dinga lallaba shi ana mai mutuntawa ana girmama shi ana lallaba shi kamar dan yayi haka wata rana saboda wani zai huse akwai malamin da husu ne wannan magana tana cikin jami'ul khanna na hadin bagdadi wa qala shafi'i kila li sufyan ibn uyayna sufyan dan uyayna Allah ya gafarta mishi daga cikin malamai masu tsaurin hali yana da tsauri yana da wani lokaci yakan yi abin da ake cewa rashin kirki ko rashin abin nan rashin haƙuri shine sai aka ce mishi inna qauman ya'tunaka min aqtaril ardi tadzabu alayhi Allah shiga mata mal kana zaune a garin Makka mutane suna zuwa daga garuruwa daban-daban don neman ilimin ka kai kuma kai ta fushi da su kana gaggaya musu magana kana musu wulakanci yushaku an yadhabu wa yatrukuka ni na je maka tsoro malam kada faɗa da bai su watsi su baka waje qala sai ce mai magana hum hamqa misluka in suka haka to su wawaye ne kenan irin ka an yatruku ma yanfa'uhum wai su ba abin da suke so zai musu amfani da su ikhuluki saboda ban da kinsu in dai suka haka to irin ka ne su dan kai wawa ne ka faɗi wannan magana to duk wanda ya haka kaga ya ƙara kwafsawa ko to haka kuma an kuntuna mun karanta a sharfu ashabil hadith sai da khatibu yayi babi musamman akan akan akan wannan al'amash da irin halayen shi a'amash hakkari ya tsiya ya aje a gidan da ya dinga koran dalibai ya daki wannan ya kuma wannan da bango mun karanta ya bada hadisi wani ya ce mushi ina isnadi ya kama shi sai da kai shi cikin bango ya kuma shi ya ce haza huwa isnad yace dan kaniyanka wannan shine isnadi amma da haka kuma dalibai ba su kushe ba suna zuwa neman karatun shi haka shuba sai ya dalla maka ya dalla maka bari kawai bai ma san yayi ba kana kuskure kana kusa da shi ko zai kai maka duka ya shiga gida ya fito ya ga yana kana kuka ya ce wannan ba aka ce amma kai kamar shi ya ce kuma san mare shi ba to ya hakuri kaga fa yanzu ba ba ma take samu irin wannan malaman ba yanzu malamai yanzu wallahi hakuri suke da bin mutane ba saboda suna tsoron kan muci musu mutunci amma duk da haka ba ba sa tsira yanzu ka lalaba da kyau da wuya ka samu malami da irin wannan halin jin na malamai masu irin wannan halaye duk sun kare malaman allo ne na da irin masu dukan mutane din amma yanzu malaman hadda da malaman wa'azin masallaci ba sa ba ka dukan kowa dan laba mutane su ya ci gaba da cewa wa qala mu'afa ibnu imran akwai al mu'afa ibnu imran al mausili babban malami yana daga cikin malamai da zahabi yake cewa min a'immatil ilmi wal amal qalla an tara al uyuna mithla ya rasu a shekara ta 185 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari da Abu Dawud sun fitar da hadisin da Imam An-Nasa'i shine yake cewa mithlul ladhi yadhabu 'ala al-alim misalin wanda yake yin fushi ya ce ya yi fushi da malami to irin wannan mithlul ladhi yadhabu 'ala asatin al-jami to kamar wanda yake fushi ne da waɗannan pillars na masallaci kaga ba san kana yi ba in kai fushi da dirka masallaci ba san kana yi ba sai ka cuci kanka haka wanda yake fushi da malami ya ce malam wani na bata da shi ya je ya goge duka kasusuwan ko ya danne su ya dauki wani abu akai ko ya faffasa don da aka yake malamin da duka bata da shi duka dauko kasusuwan shi duka faffasa su cewa ka daga kai kaura daga karatun shi ka haƙura ma da karatun nan shi kai ka tuci kanka wa qala abdul qadir jilani abdul qadir jilani yake cewa Allah ya gafarta mishi yace la tahribu min khashunati kalami kar ku dinga guduwa saboda kaushin zance na ba ma rabbani illa al-khashmu fi dinillahi azza wa jalla babu abinda na hori da shi sai irin wannan kaushin zancen wa man haraba minni wa min amsali la yaflah duk wanda ya gudu daga ni daga irina ba zai tsira ba walillahi darul qail wannan magana ce Imam Shafi'i ne yake cewa innal muallima wa tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrima فاصبر لذلك إن جفوت طبيبه وقنع بجهلك إن جفوت معلما yace da malin da likita idan ba a lallaba su ba a ci more su inna mu'allima wa tabiba kilahuma la yansani ba za su gaya maka abin da zai amfane ka ba idan huma lam yukrima in baka kirmama su ba fasbir lidaika in da fauta tabiba tabiba in dai za ka dinga yi ma likita wulakanci sai dai ka kura da ciwon da ke damunka ka je clinic likitoci suna suna irin mitin da suka saba ba za su yi saurare ku ba ka ce wai kai mace ne ba za ka iya hakuri ba ka tashi kai ta ihu kana rashin mutunci dan ganin da likitan ya ganka kuwa yana ba zai ce wa security ku fitar da wannan mahukuncin ana wajen ko kuma ya baka ga gama zaman banza a wajen ya kalli duka patient din ya fito ya sa likita din shi ya kara gaba in ka ce ni bai ci a kai kanka magani to haka malami shi ma wa qana bi jahlika sai ka hakura da jahilcinka in da fauta muallima in dai zaka dinga malami rashin kunya sai dai ka hakura da jahilcin wa qa'ilu da kuma mai cewa la mishbaratun tujalisuni nahari ahabbu ilayya min unsis sadiqi yace wallahi in zauna in mun da tawadata a hannu tsawon wuni ina rubuce rubuce na yafi mini dadi na fi son haka fiye da zama da abokai wazir matukahidin fil baiti indi ahabbu ilayya min adli daqiqi yace in zama ina da wani dan zirma wani dan afaku kamar wani dan fataka wata ejjaka na kagidin na bushashshen cikui wanda zai ishe ni na ci ilbaiti indi ya zama ina da shi abincin da zan ci na nayi bukatuna nayi karatuna ahabbu ilayya min adli daqiqi ya fi mun fiye da a ce ina da mangala guda ta gari ko ban da ilimin komai walatmatu alimin fil khadd indi alladhi ladayya min shurbi raqiqi rahiqi yace kuma malami ya mare ni a kunci na wannan yafi mana dadi fiye da nasha wato ar-rahiq shine abin nan abin nan juice wanda yake an an yi mishi an yi mishi mixture an hada abubuwa iri daban-daban masu dadi gara na sha mari a gun malami na da na sha ruwa ruwan tataccen lemu mai sanyi خامسا ابو نبير التوقير والاحترام مع الحذر من الغلو والاضطراب wajibi ne daga cikin wajibin da suke kanmu game da malamanmu at-tawqir girmamawa wal ihtiram da mutuntawa ma al-hadari min al-guluwi amma kuma muna jan kunnen junan mu kada mu zaki wajen girmamawa ya saba wa addini ya saba wa abin da yake shari'a wal ihtiram da kuma ziga malamai mai tayabansu yabo ya wuce maka idanawa a tawassut wal iktidal fi ayi amrin min ad-din min al-umuri matlub daidaito da yin abu tsakatsaki abin nema ne akan komai Allah yana cewa da kadalika Allah ku ummatan wasafa al'umma ce madaidaiciya kuma ba a san jafa'i ba a san guluwi ba a san zakewa ba a san gazawa ka tsaya a tsakatsaki a duk abin da za ka yi wa huwa simatul bariza li shar'in al musaffa kuma tsakatsaki din wato wasatiyya ta daga cikin siffofi da suka bayyana akan shari'ar musulunci fadinuna la ifrata fihi wala tafriq addinin mu babu zakewa ko gazawa wala waksa wala shaqqa babu ainihin wakas shine tauyewa wala shaqaf ko zabtarewa wa qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara Allah ya sa wa komai alqadarsa wa min haqqi al'alimi ala tullabi an yuwaqqiru wa yahtarimu wajibi ne akan dalibai su girmama malami su mutunta shi malami yace wal hadara al hadara amma ina jan kunnan dalibai ina jan kunnan dalibai min al guluwi wal istira wal istira game da wuce iyaka da zakewa wa mujawazatul hadd fi dalika da wuce makadi da rawa wajen girmamawa har ya kai ga shirka kamar yadda sufaye suke yi ko kuma a gaza kamar yadda kuma wasu wanda ba su ba suke idan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an yusra'a faqal in ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a zake wajen yabansa da yake cewa la tatruni kama atratin nasara ibnu maryam kada ku ta ziga ni kamar yadda kiristoci suka dinga ziga annabi Musa dan Maryam annabi Isa dan Maryam har suka ce shi Allah ne suka ce dan Allah ne suka ce Allah ne kaga sun zaki ma ana abdun wa qulu abdullahi wa rasul annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni fa bawa ne duk abin da ku faɗa kai na ku ce bawan Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku ce kar ku ce na san gaibi kar ku ce ina zama da Allah a kujera daya kaga wannan ɗan dariƙa masu waka su kamata su zo وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ياتي اهفوا في وجوه المداحين التراب وتقسا ايدن ماسو يبو ايدن maroka. wannan hadisi ne tabbatacce uku tana mun karanta shi ko kwanakin baya a cikin al-istiqama da sharhin da malamai suka mishi akwai sabon ma da suka tafi akan zahirin sa kamar yadda zamu ji game da ainihin wato miqdad ibn al-aswad gashi ne yace wali hadha inda ma sami al-miqdad ibn al-aswad rajulan yamdahu usman ibn affana وهو أهل للمدي حفا في وجه الترابة مستدلا بهذا الحديث wannan sahabi wanda ya rawaito hadisin Miqdad wata rana yaji wani maroki yana yaban sayyidina Usman kuma sayyidina Usman ai ya cancanci yaba ya debi kasa sai ya watsa mai a fuska da aka ce yaya yace annabi ne yace akwai wanda suke ganin watsa mai kasa a fuska na nufin ai banza da shi kaga ko da wasu muna cewa ai wani ya watsa mun a kasa a fuska ma'ana ya ki kula ne ko kuma da yakon a basu kuɗi sai a nemi ƙasa a basu ko kuma wasu suka ce ana nufin ka nuna musu cewa da kai da su duk asalin ku ƙasa ne ku cancanci wannan yaban ba duk akwai fasarorin da malamai suka yi amma shi dai sahabin ya yi aiki da zahirin lafazin hadisi to har yanzu za ka yi aiki da shi kaga babu matsala domin mustahabi ne ba wai wajibi ba ko umarni ne na mustahabbanci na irshadi amma an kasancewa an kai wannan aikin su kafa ka ci za ta kwace ka kaga sai ka rabu da su ko ka musu wa'azi kace jama'a ku daina babu kyau wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace iyyakum wal madaha fa innahu dhabh ina horon ku ina jan kunnan ku da yima zuga junan ku da yaban junan ku domin wannan ainihin wato kamar kayanka ko ka karya kashin bayan dan uwanka al-imam Ahmad ibn Majah suka rawaito shi wa qala limadihin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin bukhari yaji wani na yaban wani sai ya ce mashi wailaka qata'ata unuka akhika kai canka ka karya bayan ɗan uwanka saboda shi yabo a bisa ɗabi'arsa da yakan sa mutum ya ji cewa shi fa ya kai wani mataki shi fa isasshe ne bisa ko za a yaba mutum ba a so a yaba mishi akan gidansa sai ya zama dole wa man qila wa min zalika wa min qibali wa min wa min qablu naha rabbuna an tadkiya qa'ila to a kakashin haka ne Allah Ubangiji ya hana wato yabo da tazkiya yace fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bi man taqa kar ku dinga yabon kawunan ku Allah shi yafi wanda yafi ku yafi sanin wanda yafi kowa ta kawa kamar da yake cikin sutun najm wal ittira wal madah fil wajhi mamnu'un la siyama liman yukhsha alayhi min ar-riya'i wal ujub yabon mutum akan fuskar sa abin hanawa ne musamman wanda yake tsoron kada ya dinga yi kuma yanzu dan a gani ko ya dinga jiji da kai wal hunaka ahadu yaslamu min zalika fi hadha zaman shin kana gana ko wani mutumin da aka dosa ya bansa wanda zai tsira daga wannan jin ya isa da riya malami ne ko dan siyasa ko basaraki ko wane ne kai ta yaban shi ai ta a tsaye da shi ai ta yaban shi dole sai ya ji wani girma a cikin sa sai wanda Allah ya tsare قال الحافظ ابن حجر معلقا على قول ابي بكر عندما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اسبال الجزاء hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato mutum ya da tufa a ƙasa sai sai na Abu Bakar yace to shi tufan shi yana jan ƙasa idan ya zabi ya zai yi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar yace inna idari yasqutu min ahli shaqqai farjalle na yana faduwa ta ɗan bangarori guda biyu qala sai annabi yace mishi lasta minhu baka cikin wanda nace wato man jarra thawbahu kuyala baka cikin su kai ba baka cikin su kaga annabi ya yabe shi akan kiran shi ko fi lafzin innaka lasta mimman yaf'alu zalika khuyala hadha min jumlatil madh ibn hajar a cikin fatul bari mujalladi shi na farko sai ya ce wannan yana daga cikin wato ainihin yabo lakinnahu lamma kana sidiqan mahda amma da ya zama yabon tsantsadar gaskiya ce wa kana al-mamduhu yuqmalu minhu al-ijab wal-kibr kuma shi wanda aka yaban ana sa ran ba zai ji girman kai ba ba kuma zai ji ainihin wato ya isa ba mudiha bihi shine aka yabe shi da wannan yaban wala yadkhulu zalika fil mali irin wannan yaban baya shiga cikin abin da aka hana wa min jumlatil zalika al ahadith al mutaqaddima fi manaqib sahaba ibn hajar yace irin wannan sai ka hada da hadisan da suka gabata waɗanda aka kawo dan fadan fallar sahabbai annabi ya faɗa fallawa ne ya faɗa fallawa ne ووصف كل واحد منهم بما وصف به من الاوصاف الجميله لكم اذا aka siffanta kowannen su da sifofi masu kyau ka kaulihi da Umar kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Umar malaki malaki yaka shaytan ash-shaytanu salikan fadl ila salika fadl ghayra fajjika da zaran shaytan ya ganka a wata hanya sai ya fita daga hanyarka wa qawluhu lil ansari da kuma yadda ya ce ma bal ansaran nan ajiballahu min santikuma Allah ya ji daɗin abin da kuka yi wanda suka ba bako abinci ɗin nan suka yi dinga sa hannu ba sa ci cikin duhu cewa Allah ya ji daɗin abin da kuka ya burge Allah kaga diya gore aka musu wa gairu zalika min al-akhbari da ire-iren waɗannan hadisai irin waɗannan su tunda an amuntu za a iya faɗa musu wa kadhalika wa kana al-akhyaru min salati hadhihi al-umma hadimina li anfusihim magabatan wannan al'umma suna mai da kansu ƙasa suna mai da kansu ƙarfami da laha suna zargin kansu amma huwa fa huwa ibn mas'ud ya kula da ajba'i wa talabizi ibn mas'ud yana cewa ɗaliban shi law ta'lamuna min nafsi ma a'lam wallahi da kun san abin da na sani game da kaina larjamtumuni bil hijab da kun dinga jifa na da duwatsu wala ma waqi'a aqibi minkum ahad da ba wanda zai bi bayana na fito na tafiya وقال رجل للإمام أحمد بعد أن سأله عن شيء أو كلمه في شيء إمام أحمد بن حنبل أكبر تنبيه بعد أمسى أكد ذلك أمسى سيأتي جزاك الله عن الإسلام خير الله يساك مكد على خير أبن لك في مسلم فغضب عليه سما لا أمر تاهم بل يفشي وقال يشي من أنا حتى يجزيني عن الإسلام خير ني أسوأ har wai a ce Allah ya saka mana da alheri na taimaki musulunci wanda jar Ahmadu rajulan talaba min du'a wata rana wai ce alga wata mala amana adda sai ce ni asuwa ne man ana hatta adu ulan wato suna mai da kansu kasa jiba uwar su karin wanda annabi ba da labarin za a yi shi mutumin kirki ne muhaddarami ne Allah na karban addu'a amma da zarar an gane shi sai ya bace ba za a saki ganin shi sai ya tafi wani gari can da ba san shi bai so a san shi waye muku yanzu aka ga kowa ya matsa ya zama ma magori malami ya zama kamar dan tauri yana wa kanshi kirari ni ne wani ni ne na iya kaza wanda kaga ya zama boko boko ne ake ne ake ci mishi citation ko mutum zai jawabi sai an tsaye da shi an tafa dan shi waye me a waɗanda ya ci kaza kaza shi kuma yana ta ƙara girgiza kai yana yana abin nan haka kamar kadangare kaga wannan boko ne da ban shi ba a gina shi akan tawalu amma musulunci akan tawadu aka gina shi dan ce alga kamala kace almaji arama kace almaji baka baka amsawa a musulunci an ce ma alaga ta mana sai ka ce almadi amma yanzu ka duba ga yadda mutane suke rubuta sunayen su da da laquba sheikh dakta a bracket sayyidi kuma a can gaba sheikh dakta sayyidi wani wannan kaga duka hali ne ba ba na malami ba sama wa kadhalika lam inda ma qala rajul li umar ibn abdul aziz zakallahu an al-islam khairan qala bal jazallahu al-islam anni khairan aka ce ma sarki umar dan abdul aziz Allah ya saka maka da alkhairi ka ce maki musulunci sai ce a a Allah ne ya saka wa musulunci da alheri musulunci ya taimake ni ba kai ne zaka lissafa cewa wai ka taimaki musulunci ba saboda kawai wai ka gina masallaci ko ka sa sola a wani masallaci ko kana kana kana raba loudspeaker na tafsiri a masallaci ko ka dauka da tafsiri a rediyo ka ce kai ka taimaki musulunci a musulunci ya taimake ka dai ma gata haka zan musulmi ya kake wannan aikin walillahi tarul qahtani al-qahtani mai duniya wato malam muhammad ibn salih al-mu'atir al-imam al-qahtani abu abdullah mai duniyar nan mai dadin ya rasu a shekara ta 387 yake faɗa yana cewa wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama alayya man yalqani yace na rantsi da Allah da mutane sun san irin mugun halayen da nake koyewa nake yi wallahi da in suka gaba da ni ko sallama ba wanda zai kiza aka ce an yabe ka kace Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda aka yabe shi a gaban sa to yayi wannan addu'a ya Allah kaka kama da maganar da waɗannan masu yaban suke fara ala ba gaskiya suke faɗi ba ya Allah abinda kai ka sani ne laifuka wanda nake su ba su sani ba Allah ka gafarta mu sannan ya Allah ka sa na wuce abinda suke tsammani na daraja a wajen kaga wannan daga cikin jawami'ul kalim na addar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada a dinga yabonka kawai ka dinga washe baki kana cewa ai alhamdulillah masha Allah masha Allah akwai ma karin bayanai da za su biyo baya wala kal wasabul mas'ulin talamizahu qa'ila ibn mas'ud yana ma daliban shi wasiya yana cewa kunu yanabi al-ilmi ku zama wato yabanya ilimi ku dinga shiga cikin ilimi masabihal huda ku zama fitilu na shari'a ahlasal buyuti ku zama gumama wanda abinda ake zubarwa a cikin gida surjul layli masu miƙewa da dare sirrul qulubi masu sabunta zuciyarsu da imani tudal qulubi bil iman khalaqanis siyabi tufan ku ya zama wato ya gagge yu'rafuna fis sama malaiku su san ku a sama wa tukhfuna fil alal ardi ala al ala ma ba wanda ya san ku a duniya ba sai ka zama celebrity ba ka zama kana da fans a ji labarin ko in ka zo waje a gane ka zo saboda rigarka ko fuskarka ko muryarka ba sai kai wannan ba amma ya zama mala'iku sun san ka sun san aikinka akwai bayin Allah waɗanda idan suka kai suka kawo jama'a kuma yadda wasu kisoshi suke nunawa mala'iku suna gane ma kira'a da ka fara yi suna kulawa su ce wannan wanda yake tilawa kamar yadda mutane muna ganewa ko in ka ji limamin da ke sallar juma'a ko idi ko sallar asubahi ai kana gane wannan muryawa ne to akwai wanda a can sama mala'iku sun san muryoyinsu wajen tilawarsu da tasbihinsu da zarar kuma an iso da irin ayyukan za wannan aikin wani ma'ana da kamar da mota tana wuce an san wannan motar kamfani kaza ne ko jirgin kamfani kaza ne ko to haka irin tarin ayyukan alkhairin mutum kullum ana kaiwa mala'iku ma suna ganewa sun san shi a sama amma a duniya ba a san shi kaga muku yanzu muke a sama a duniya ko yanzu yake a ji labarin shi sai an san shi tun a celebrity da da yan kwallo da makada da mawaka da ‘yan fim su aka sani a matsayin celebrity almashahir yanzu malamai masu zama aka zama yanzu da malamai da alarmomi da ustazai da alkalai da masu abin nan koyar da addinin musulunci su ma yanzu duka sun zama kamar celebrities ana koyi da su ana following ɗinsu suna yin suna suna tallar rayuwarsu ko mun gane dan celebrity abin da yake wa mutane kenan ya zama model kaga za ga yanzu malami yana tallar rayuwar shi a san me yake ciki san ina ya je wani abinci ya ci wace irin hula ya saka a ina ya shopping yau da safi a ina ya karya duk ana ana following ana ganin me yake a Instagram a Snapchat a TikTok da wane wannan wannan duka tafarki ne ba bare da shi ba tafarki ne gaskiya saboda Allah na zamiya ko ba za ka san da za ka zame ba sai ka sai ka dilmiya za ka sai mun dinga yi muna tsara muna duba bakin dace a matsayin kan ɗalibin ilimi ko malami so ake a ji labarin ka a lahira mala'iku su san da kai Allah ya kaunace ka ya ambace ka idan Allah ya kaunace ka ya ambace ka ya ga mala'iku su kaunace ka suka ambace ka to sannan sai Allah ya saukar da kauna a duniya amma kai zama kawai ɗan duniya kake ne wasu namaziju min ijlalil tullabi li mashayikh bayan da wannan magana sai yake cewa to ga misalai na irin yadda dalibai a cikin salaf suke girmama malaman su dan mai koyi da su ilaika hadhihi namaziju allati tadullu ala ihtirami wa ijlalil ulama wa tullabil ilmi li ba'dihim al ba'd ga misalin yadda dalibai da malamai suke girmama junan su rawuna abdul barri an sha'bi min wujuhin qala sha'bi yana cewa salla zaid ibn thabit ala jinazati malam zaid dan thabit malami ne cikin sahabbai a garin madina wata rana ya zo yayin wata gawa salla kuma qurribat lahu baglatun yarkaba sai a kusanto mishi da alfadari zai hau faja ibn abbas wa akhadha bi rikabi sai ibn abbas ya zo ya kama linzamin wannan alfadara sai malamin ya ce fa qala lahu zaid khalli anhu yabna ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kyalan raƙo kyalan alfadarin nan ya kai ɗan gidan babban manzala sallallahu alaihi wasallam fa qala ibn abbas ibn abbas yace hakaza yuf'alu bil ulama'i wal kubara alaga ba kuma ai haka ake wa manya da malamai a kama musu abin hawa su hau a girmama su to irin nan dama a idan maganar malami ta zo dan nuna kar ai mishi wani abu na girmamawa malamai suka ce a nan ba za a bi magana ba girmamawa ba kamar da ka tara wani tsoho za ka an shi kayan shi ba ba kawo a kai ma gida sai a ba shi yaro haka ne to shi kenan da ka ce a ba shi ai da haka za ka karbe ko za ka ce a'a baba to wannan cewa da kake a'a bai nufin ka saba mishi shine ainul a'a ko mun gani da kai ibnu abbasin ka gare da falalan shi shi shi ahlul bait ne ma amma ya rike ma zai da dan sabit wato al'ansari ya rike mishi wannan linzami shi kuma ya hau. Wani ibn Abbas ya ce, Makastu sanatai ne uridu an as'ala Umar bin Khattabi an hadithi. Ya ce, na shekara biyu ina neman yadda zan yi na tambayi Umar ɗan Khattab akan wani hadisi ma yamna'u ni minhu illa haibatu ba abin da ke hana ni zan yi tambayar in ban da kwarjinin Umar sai zan yi tambayar sai daga kwarjini yace hatta ta khallafa fi haddatin aw umratin fil araki alladhi bi batni mar az-zahran li hajati aw tsaran maka tafi aikin haji ko umara sai umar ya danyi baya zai biya bukata ya shiga bayan wani ainihin duhuwa wanda yake wani waje da ake cewa mar az-zahran zai yi tsarki falamma jaa da yazo wa khalawtu bihi na kai mishi ruwa nake banta da shi qultu sai nace ya amiral mu'minina Allah shi ranka ya dade uridu an as'alaka an hadithin mundu sanatain dan kai dai wallahi shekara biyu kenan ina so in tambaye ka wani hadisi na kasa ma yamna'uni illa haibatul lak kwarjini kake mini qala sai ce fala tafal kar ka sake mini haka idza aradta an tas'alani fasalli in ka tambaya ko ka tambaye ni fa in kana indi minhu khairun khabarun akhbartuka ina da ilimi in ga maka wa illa in ban sani ba qultu la a'lamu in ce maka ban sani ba fa sa'alta man ya'lamu sai kaje ka tambayi wani qultu ibnu abbas ya ce sai nace man al mar'atan allati zakarahu wallahu ta'ala annahuma tadaharata ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai kuwa yanzu hadisin hadisin da malai mushtaki da umar mal albani ya mishi kaset wajen biyar wannan hadisi yana nan a cikin sahih bukhari a wurare daban-daban wajen wurare biyar wannan tambayar kawai ta cewa suwaye Allah yake nufi da cewa wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir suwane ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yake nufi a shine sai Umar yake cewa ka bani mamaki kuna ba yanzu kai wannan abu ma sai ka tambaya saboda abu kula ku ci kuma akan shi raka shekara biyu kana neman chance naka tambaya shi ne ce mashi to su ne aisha da hafsa sannan ya ba shi labarin wannan hadisa da ta faru su kaga wannan yana nuni zuwa ga yadda sayyidina Abdullahi dan Abbas yake girmama Umar malamin shi ne kuma halifan musulunci sai mu kwatanta irin wannan girmamawa ga malaman mu girmamawa wajen ba su wajen ganin kwarjinin su mun ji dazu game da sayyidina Imam Malik cewa yana da wannan kwarjinin haka sai dan Musayyib yana da irin wannan kwarjinin a gunda gaban shi haka Abdurrahman dan Mahadidin sa da muka ambata da su ɗaliban shi su Yahya ibn Ma'in su Ahmad ibn Hanbal su ainihin Isaac dan Rawiya da makamantansu duka wannan manyan malaman ɗaliban shi yakan shigo masallaci a garin Bagdada ya zo yayi nafila ya zauna a jikin dirka haka su kuma zo tsantsaya da takaddun su kowa kawai sai ya ci gaba da cewa haddasana fulan haddasana maliku annafi an ibn umara kaza kaza kaza ya ta bada hadisai suka ce wallahi ba zai ce ma kowa zauna ba ko ba wanda ya ce zauna ba ba shi ba haka za su tsaya har a kira magariba tun bayan la'asar kamar awa biyu kenan misali da rabi ko suna tsaye a gaban shi bai ba su izinin zama ba su kuma ba su karfin halin su bari dai kawai mu zauna ba saboda kwarjini da malaman suke musu to mu ko ji ba gani yanzu ma wani ma falon malamin zai shiga kafin malamin ya zauna ma kawai ya fara taɓa taɓe ka ga daga cikin abin da zaka gane mutum bai san ciwon kanshi da shi gudaki kawai fara tabbata wannan fa ka tanda TV ne ka alaga ta mana wallahi kuna tanda ga tsayi wani ya bude kwano yana ganin nama kawai ya dauka ya fara to wannan da kaga mutum yana haka ka san wannan ya san ciwon kanshi sai dai kawai ka tausaya ne wani sai ya je ci abin da ba a ci bai sani ya je ci guba bai sani ba ko wannan naman ka sa maganin fera ne zaka saka ba fera da daddare bai sani ba kawai ce ci saboda kwaɗayi to don haka yana da kyau mu san irin yadda salaf suke girmama malaman su jama'a suke suke mutunta su wa qala muhammad ibn sirin ra'aytu abdurrahman ibn abdurrahman ibn abi layla wa ashabahu yu'azzimunahu wa yusawwidunahu wa yusharrifunahu mithla al-amir abdurrahman ibn abi layla abu muhammad ai tsanake okay wa annal layth qala al-layth ibn sa'd al-misri yake cewa kana sa'id ibn al-musayyib yarka'u rak'atayn sai dan musayyib shi ma ya kasance yakan yi nafila raka'a ne kuma ya dirisu sanan sai ya zauna fa yatanu ilayhi abna'u ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya'yan sahabbai min al-muhajirin wal ansar sai su haɗa a gaban shi fala yastari ahadun an yas'alahu an shay ba wanda zai iya karfin halin ya tambaye shi akan wani abu illa an yabtadi abun bi hadisi sai ya fara magana in ya zo na yayin shiru ba wanda ya ce arga ka bana mun taru ba kai ake jira ba wanda zai wannan magana aw yujibu musa'il ko kuma sai in wani mai tambaya in ya tambaya wani ya bashi amsa fa yas'al sannan sai ya tambaya sai in shi ya tambaya ya ce wani ka amsa tambayar sannan zaka aw aw aw yujibu musa'il ko kuma wani mai tambaya ya zo fa yas'al ya tambaya wa an muhammad ibn sirin قال يتي رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى ناقمال عبد الرحمن ابن أبي ليلى أبو محمد الكوفي wannan wannan daga cikin manyan malaman alqur'ani ne malaman sunna daga cikin malaman da suke da riwaya a cikin alkutubu sita gaba daya Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama sai dai daga cikin malaman da suka samu jarabawa ya shiga cikin fitina ta Abdurrahman ibn Ash'ab da haka yana daga cikin da aka kashe a wannan fitina a shekara ta 82 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta malami ne mai kwarjini kwarai aka ce daliban shi sun kasance yu azzimuna suna girmama shi wa yusawwiduna suna kambama shi kamar wani sayyidi wa yusharrifuna suna mutunta shi mithl al-amir kamar da ake wa sarki wa anil a'mash قال أعمش yana cewa kunna nahabu ibrahima ya'ni nakhaiya mun kasance muna ganin kwarjinin malam ibrahimu nakhai kama yuhabu al-amiru kamar da yake ganin kwarjinin sarki ko shugaba wannan yana cikin sarkatul mufassirah wa nabi abdullah al-mu'ayti kala ra'aytu abubakar ibn ayyash na ga malam abubakar dan ayyash malamin qur'anin nan bi makka yana kasar makka fa atahu sufyan ibn uyayna fabaraka bayna yadayhi sufyan dan ku yana yaro gaban shi sai ya durkusa ya ainihin zauna akan gwiwarsa faja'ala abubakar yaqulu lahu sai malam abubakar dan ayyashi na ce mishi ya sufyan kaifa anta ya sufyan kaifa iyalu kaifa iyalu abika yace malam sufyan kana lafiya ya mutanen gidan ya ya mutanen gidan babanka fa ja'a rajulun yas'alu sufyan an hadith sai wani kuma shi sufyan ya sani a matsayin malami sai ya hangi sufyan yanzu sufyan kuma na gaban malamin shi sai ya ce algafa ta malam yana yi da malam sufyan kin da Allah na tambaya fa qala sufyan sai sufyan ya ce mishi la tas'alni ma da ma hada shaykh qa'id yace kai kar ka tsara tambaya na wani abu inda malamin nan yana wuce kar ka tsara tambaya a gaban malami na kake mun tambaya wannan mai na cikin aljami da akhlaqin harawi wa adab sami na al-imam al-khatib al-baghdadi cikin juz'i shi na farko wa an al-hasan ibn ali al-khallal qala kunna inda mu'tamir ibn sulaiman akwai malam mu'tamir ibn sulaiman ibn tarhan malami ne a kasar basra ya rusa shekara 187 su malam al-hasan ibn ali al-khallal yace muna zaune a gaban wannan malami namu id aqbala ibn al-mubarak sai ga malam Abdullahi dan Mubarak ya taho faqata mu'tamiru hadithahu sai mu'tamiru ya yanke karatun shi faqila lahu haddathana aka ce alaga ta malam hadithna kai hadithna ka ba mu hadisi mai faqala ana la inna la natakallamu inda kubara yace a a ai ba ma magana a gaban malaman wato suna aiki da kabbir kabbir ke ko وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه مال عبد الرحمن بن مهدي da muka ambata da su wanda za a bi mishi kirayi da sayyidul huffaz eh ana mishi alkunya da Abu Sa'id Abdurrahman ibn Mahdi al-Basri ba anzi rasuwarsa shekara ta 198 babban malami aka ce ya kasance la yutahaddathu fi majlisi in yana makarantar shi ba wanda yake cewa ukka wala yubra qalamu kai ba wanda yake iya ma daukan rezar sa ya fike alkalami fike alkalami ba wanda yake iya wala yaqumu ahadu ba wanda yake iya mikewa ya tashi ba wajen ko ya je fitsari ko wani abu ka annama ala ru'usihim tayyib kamar an sa musu tsuntsaye a kansu au ka annahum fi salati ko kuma kace kamar zaman tahiyya ake ba waje ba komai an yi shiru kuma ba kowa wajen saboda kurjinin malam yadda ake girmama shi wa ibn wa abi asim abi asim da haq ibn makhlad kenan yake cewa kunna inda ibn aun muna gaban muhammad ibn aun wa huwa yuhaddith yana bada hadisi fa marra bina ibrahim ibn abdullah ibn hasan fi mawkibi akwai ɗaya daga cikin sarakunan birnin abbas shine ibrahim ibn abdullah ibn hasan sorry ɗaya daga cikin sarakunan ahlul bait kenan ko wanda wanda suka yi jayayya da Ibn Abbas wa huwa idzaka yud'a imaman ba'da qatl akhihi Muhammad bayan kashe dan uwan shi Muhammad dan Abdullahi dan Hassan kafin shi ma daga bai Ibrahim Abu a kama shi sai yace fa ma da sar'adu an yadda yanzu kamar misali suna wucewa ne suna hawa suna maukidi suna parade wani babba daga cikin sarakuna zai wuce su kuma dalibai a gaban malamin su ba wanda ya iya koda ya waiga ya kalli wannan sarki bayan gura ilai fadlan an an ya kuma ballatana kuma ka tashi da jika tsaya bakin titi ka bakin makarantar ku kana kallon sarki haibatan libn aunin saboda kwarjinin malamin wannan shi ma yana cikin aljami na khatib wa qala harmala harmala wa huwa min kibari talamid shafi na daga cikin manyan ɗaliban shafi yace sami tu shafi ya kulu وذكر له وذكر له اصحاب الحديث وترانا ان امبتي wasu aka ce ai daliban ilimin hadisi ne wa annahu la yastami la yastamiluna al-adab aka ce amma ba su da ladabi fa qala fi shakki yace ma alamu anni akhadtu shay'an min al-hadith wala al-qur'an aw an-nahw aw ghayra dhalika min al-ashya'i mimma kuntu astafid illa ista'maltu fihi al-adab yace to ni dai shafi'i ban taba koyon wani ilimi a hadisi ko a qur'ani ko a nahu ko wani abu can daban ba wanda zai amfane ni face sai da ya zama nayi amfani da ladabina wa kana zalika tabi'i ila an qadimtu almadinata yace dama ni dabi'ata ina girmama na gaba da ni kuma wata rana sai na taho madina daga kasar yaman kenan yace da nazo madina fara'aitu min malikin ma ra'aitu min haibatihi wa ijlalihi lil ilm nazo makaranta imam malik naga kurjininsa da yadda ake girmama ilimi a makarantar fazzattu min zalika sai na ƙara ƙaimi a wajen girmama ilimi hatta rubbama aqulu fi madrasi yace kai wani lokaci idan ina makarantar Imam Malik fa asfahu alwaraqata tasaffuhan raqiqan idan zan juya pejin takaddar littafi na sai na dinga yi a hankali haibatan dan kwarjinin Malik kada ya ji karas karas karas karas juya takarda yasma waqa bana so ya ji karan juya takarda saboda girman malam takarda ce za a juya amma sai an yi a hankali kada malamin ya ji ana juya ta wannan yana littafin tawalib ta'sis bi ma'alib ibn idris tarihi imam shafi'i wanda al-imam ibn hajar ya rubuta a cikin shafi na 153 wa qala ar-rabi ibn sulaiman ar-rabi ibn sulaiman shi ma daga cikin daliban al-imam ash-shafi'i wa huwa min kibar talabir shafi'i kadalika yace wallahi ma majtara'atu an ashriba al-ma'a wa shafi'i yanzuru ilayya haibatan ce na rantsi da Allah ban taba girin gidishi ne karfin hali kawai na kama shan ruwa shafi ina kaduna ba ina jin nauyin malamin ya ganni ina shan ruwa saboda kurjin malam kasan kuma da daga gaskiya kan ba a cin abinci a gaban malam in ma kun ga malami to sai ku dan kebe haka alaga ta malam amma yanzu ba ina ai sai ka sa hannu ma kwana shi ka ci malam ba ruwan mutane ko sai ka sa hannu ma kwana shi ka ci ta tuna wata rana Allah ya gafarta mal albani za mu tafiya muka je annasiha nan annasiha za a ci abinci sai malam ne yake ci abinci zai tafiya malam yace to gama kowa ya koda abin da zai ci kowa ya shiru ustazai malam yace shi a kawo mai kaza a kawo mai kaza yace kowa ya koda ba wallahi ka samu mutane suke saboda kurjini mutane suna jin tsoron kada su koda a gaban malam sai da malam yace ya tashi sannan muka fara cewa to a kawo mana kaza a kawo mana kaza amma da ga dalibai ba mu da wannan kawaicin irin ba za mu iya cin abinci a gaban malaman mu ba da sauransu ko da kuwa malaman sun ba mu dama to sai mu janye jikin mu nuna muna girmama su sai in ya zama dole yace wa qala al-imam Ahmad rahimahullah lazimtu hushayma hushayman ya kamata ya zama 40 sinin ma sa'altuhu an shay'in illa marratayn haybatan Ahmad Hanbali yace na zauna da malam Hushaym ibn Bashir tsawon shekaru hudu a shekaru biyu ne haka ne ko arba'a sinin shekaru hudu ban taba tambayar shi wani abu na karatu ba sai su biyu kadai saboda kwarjinin da yake wannan yana shafin tarjamatul tarjamatul huffaz na Imam Bukhari wa fi tarjamatul Ibrahim ibn Abi Talib qala Imam Ahmad ibn Ishaq al-Faqih ما رأيت في المحدثين أحيبا من إبراهيم بن أبي طالب كنا نجلس كأن على رؤوسنا الطير لقد أقص أبو زكريا العنبري فأخفى قطعه فقلت له سرا لا تخف أنت بين يدي الله yace a majalisin wani malami suna Ibrahim ibn Abi Talib malamin Ahmad ibn Ishaq al-Faqih yake ba labari cewa ban taba ganin malaman hadisi ko ɗaliban hadisi ko malamin hadisi wanda yake da kwarjini irin na malam Ibrahim dan Abu Talib idan mun zauna a majalisin sa mukan yi kamar an sa mana tsuntsaye a kan yace mun kasance wata na mara zaune akwai Abu Zakariya Ambali atishawa ta zo mishi amma ya kasa yin ta a fili sai dai koyi da hankici ko abin da ɗin shi ya yi ta haka ba a ji ba sai ni ne da ce mishi karka tsoro ai kana gaba ga ilimi ne na Allah shi ke nufi da karatu ko malami na Allah abin da yake nufi kiran da an tabai ne dai da wa kala Abu Zakariya al-Ambari shaitu janaratul Husain al-Qabani al-Qabbani naje jana'iza malam Husain al-Qabbani a shekara ta 289 fa salla alaihi Abu Abdullah al-Bawshanji malamin da mai sallah shi ne Abu Abdullah al-Bawshanji falamman sarafa da aka idan da sallar قدمت دابته سيأك زميل أبو حوانسا فأخذ أبو أمر الخفاف بلزامه سي أبو أمر الخفاف يريك أينه اللزام وابن خزيمة إمام الأئمة بركاته ابن خزيمة شكم يريك ورن هوا والجارودي ذاكم إمام الجارودي وإبراهيم بن أبي طالب يسويان عليه ثيابه سكم سنة دي تامشي لكش إنك سمون سركي فمضى فلم يكلم أحد منه shi kuma ya wuce bai ce ma kowa na gode ko sannan ku bai ce musu kawai ba saboda irin kwarjinin da yake ci wannan yana cikin tarihu talib na ibnu hajar wa qala ishaqun ash-shahid kuntu ara yahya al-qattan yusalli al-asr ina ganin yahya al-qattan yayi sallar al-asr thumma yastanidu ila asli manarati masjid sannan sai ya zo ya jingina da manara da ainihin tushen manarar masallacin fa yake baina yadayhi ali ibn al-madini wa shadhakuri wa amr ibn ali wa amr ibn hanbal wa ibn ma'in wa ghayru wadannan jiggaji ga malamai dalibai shi ali ibn al-madini suleiman shadhakuri amr ibn ali al-fallas ahmad ibn hanbal ya ibn ma'in wa ghayruhum da wasu sai tsaya a gaban shi yastami'una al-haditha suna jin hadisi wa hum qiyamun ala arjuli suna tsaye akan kafafunsu ila an tahila salatul maghrib a lokacin magriba ya dan kuskure na ce wannan ne Abdurrahman bin Mahdi a wannan ne Yahya bin Sa'id al-Qattan la yaqulu li ahadin minhum mujlis baya ce ma ɗayan su zauna mana wala yajlisu da kuma su ma ba sa zama haibatan wa iqama saboda girmamawa da farjini wannan yana cikin manaqibul Imam Ahmad wallafar al-Imam Abdurrahman ibn Jawzi Allah ya gafarta mishi وقال أبو مصعب كانوا يزدهمون هو يزدهمون اليوم يزدهمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام mutane suna gogoriyo a kofar gidan Imam Malik har kaman za a yi fada saboda gogoriyo da taron dangi da gosul wa kunna idza kunna inda amma da zaran Maliku ya fito ba la yaltafitu za ila za ba wanda yake kallon wani irin side talk ko kalli wani kamar kirce ko kai dariya ba wanda yake qa'iluna bi ru'usihim haka kowa kawai zai sun koyar da kanshi wa kanatu salatinu tahammum sarakuna ma tsoron maliku suke suna ganin fadilan su wa kana yaqulu la wa na'am ana mai tambaya yace a'a ko yace eh wala yuqallu min aina qulta za ba wanda yake ce alga mata malami dalili ba wanda yake wa qala ibn khayyat yamdahu malik ibn anas shi da ibn khayyat yana ibn malik yake cewa ya da'u jawaba fala yuraja'u haibatan was-sa'iluna nawaqisul azkani nurul waqari wa izz sultani tuqa wa huwa al-mahib wa laysa za sultani yace ya da'u jawaba yana barin amsa fala yuraja'u haibatan ba mai iya mushi muraja'a ba mai iya maimai da magana saboda kurjini wasa'iluna nawaqisul azqani masu tambaya kuma kowa ya hada gemin shi da habarsa yace nurul waqari ga hasken kurjini da natsuwa wa izu sultanin tuka da kuma Allah ya bashi karfin wato sarauta ta tsoron Allah ana jin tsoron shi saboda ya tsoron Allah wa huwal mahim ya zama abun kwarjini a idan mutane walaita za sultani ko ba sarki bane amma ana jin tsoron shi lamma balaga sauri maqdam al-auza'i al-imam sufyan ibn sa'id al-sauri ya samu labarin ga auza'i ne ya zo kasar iraki daga kasar sham amin ya zo kasar makka daga sham kharaja hatta laqiyahu bi biquwa sai ya fita ya je tariyo shi akan hanya mawdi'un bi makka shine gutuwa fa halla sufyan ra'as al-ba'iri an al-kifai Sufiyanu ya zo sai ya cire raƙumin ainihin wato malaminsa Auza'i daga cikin karafka ana jera raƙuma ne a tsawar junansu da junansu yadda kaga tarago na jirgi sai ya cire wannan raƙumin daga cikin taragon shi ya ci gaba da jan shi wa kanat alqafila tasiru ala shakar qitari dama tawagar ta tafiya ne kamar jirgin kasa wa wada'ahu ala raqabati sai ya zare raƙumin malaminsa sai ya daura akan dokin wuyarsa وكان إذا مر بجماعة قال الطريقة للشيخ يتشغب جم والنرى كل شكري دين دي وتسيتي دماء أبودا غامالا أبودا غامالا حكي تشغب التفيا وقال عاصم ابن أبي النجود قال عاصم من رواية يكي تيوا ما قدمت على أبي وائل من سفر إلا قبل كفي duk sanda na dai tafiya na dawo sai abu wa'i sai ya zo ya sumbanci ainihin hannuna duk wani magana sa cikin sirri alamin dubar wa qala ibrahim ibn al-ash'af shi kuma yake cewa ra'aytu sufyan ibn uyayna yuqabbilu fudayla marratayn naga su dan dauke yana yana sumbantan al-fudayl fudayl dan iyab yana sumbantan shi har su biyu kuma da ke cikin abin nubara wa qabbala al-imam muslim al-imam al-bukhari baina ainihi muslim ibn al-hajjaj ya taba sumbantan goshin imam imam al-bukhari yace alga malan ka bani dama wa qala lahu da'ani uqabbil rijlayka Allah ga malan ka bari da sumbanci kafarka ya ustaz al-ustazin ya kai malamin malamai wa sayyid al-muhaddithin ya kai shugaban malaman hadisi wa tayyib wa tayyib al-hadith wa tayyib al-hadith ilali wa tabib al-hadith ilali ya kai likitan hadisi wanda ya iya bayanin illolin hadisi ya nemi wannan dama sai sumbance shi ainihin gushinsa duka wannan bayanai ne suke nuni zuwa ga misalan abin da aka ambata na yadda malamai da ɗaliban ilimi malaman magabata suke girmama malamansu ba ji ba gani amma duka wannan suna yin shi ne a cikin hudud na abin da shari'a ba ta haramta ba kamar da za mu zo mu ji zai ƙara mana magana a darasi na gaba akan alhazar min maslakin muridina a turkiya duk da wannan girmamawa wajibi ne ka gujewa tafarkin ɗan ɗariƙa yadda suke wa shehunansu kuma za mu saurara ana insha Allah wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah